أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم على آله حق قدر إداري العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإنسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قطب الأقلاب فريد دهري على الإطلاق حاتم العتمين أبو إسحاق الحاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله أن يجعلنا من أهل السداد أهمة شيء إهدر لنا بهذا المهدر والتعد فيه بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت احتياجي إليه آه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله muna zama na arba'in da biyu a cikin jawahirul ma'ani muna magana akan abubuwan da ya faru ko kuma abubuwan da shehu tijjani radiyallahu ta'ala ne yake faɗa min al-fadli ga yanda Allah ya kasa mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annasu ma'adinun hiyarukum fil jahiliyyati hiyarukum fil islam idza faqihu idan ka dauki wannan hadisin kawai kai masa tiyata akwai mutumin da asalinsa zinari ne saboda haka idan ya musulunta ya gogu ya yi aiki ya bi Allah za ka sami dukkan illan da ke jikinsa ya fita akwai wanda yake kamar nuhas ne tagulla ne akwai wanda yake kamar azurfa ne akwai wanda yake bakin karfe ne akwai wanda yake haka dai yanda ka san ma'adinin da ke ƙasa saboda shi Allah maɗaukacin sarki ya halicci annabi Adamu ne da ƙasa kala-kala guda bakwai e kala-kala guda bakwai aka haɗa annabi Adamu to kowane ɗan adam kuma an fitar da shi ne daga kullukun min Adamu wa Adamu min turabin dukan kun fito daga annabi adam ne annabi adam kuma fito daga ƙasa ne saboda haka shi kenan malaman da suke cewa wa kullu ma fawqa turabi turabu duk abin da ke saman ƙasa ƙasa ne duk abin da yake bayan ƙasa to sunan shi ƙasa daga ƙasa aka samu shi ka ko ai ubangiji madaukakin sarki yana cewa wa fis sama'i rizqakum wa ma tu'adun daga sama ake saukar da abin da ƙasa take ci daga ƙasa kuma gaba ki dai sarki sarki ta abin da ya kaiwa da kawowa ne kawai yawa in aka ji can ne aka dawo nan kuma sai a sake dawo haka sai a kira ka daga can sunanka kaza in ka dawo nan sunanka kaza in ka sake tashi kuma sunanka kaza saboda aka yana tafiya ne wato jilin an jilin ko martabatin ko murakkabatin haka dan adam yake to ashe kenan zinari bai taba zama bakin karfe ba zinari sunan shi tagulla sunan shi tagulla azurfa sunan shi azurfa farin karfe sun shi farin karfe kai duk kowane abu a kujeransa to ashe kenan martaban su ya bambanta to ɗabi'a su za su bambanta to ko a wajen ibada ne ashe kaga mai zinari daban da wannan saboda haka akwai gurin da ake magana akan shari'a wanda ta ummu akwai gurin da ake magana akan hawasu abin take ta hussu take kebewa kuma nan kun zo dukan ku musulmai ne to aikin ku kuje ku yi aikin amma in kuka yi aikin sai a duba ga yaya kuma tafazuli tilkan rusul faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah wannan ina jin watakila in aka ji wannan za a iya gane wasu abubuwa kamar yadda malamai suka riga suka yi magana tun farko da yadda abubuwa suke gudana a cikin aikin Allah to ashe ko menene ya zo ba zai zo a siffa ɗaya ba zai zo ne a siffa daban-daban gwargwadon ka gwargwadon kuma irin yadda ka riski irin arzikinka. Mai littafin sai dai Aliyu Harazmi alburda an fa'anan lahubihi wa razakanan lahubin muhabbatihim ya ce, Ƙultu da sai na radiyallahu anhu na tambaye shehinmu wa hal kana sayyidul wujudi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama alima bi hadha al-fadli mutaakhiran fi waqti wannan shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sane da wa'annan kyauta da za a zo a ba wa mutanen baya ma'anan su kenan kyauta da wannan mutanen baya kala na'am yace ya sani ko alimun bihi yana sane da shi qultu sai nace walima lam yazkuru li ashabihi to tunda ya sani ya bai faɗa wa sahabbansa ba wannan ya fitar da mas'alan ne saboda gauga juhala al-munkiruna annaqiduna su fahimci me ake nufi me yasa me yasa bai faɗa musu ba lima fi min halal khairi saboda abin da ke ciki na daga wannan alkhairi allazi la yukayyifu wanda ba shi da kaifa ta yaya kai ka samu wannan alkhairi ba shi da kaifiya ta yaya aka aka samu ya za ka yi salatul fatihi a baka tsuntsu guda kowane salatu annabi tsuntsu na fitowa tsuntsun nan yana da fuka-fiki dubu saba'in yana tashi sama yana maka tasbihi da harshe daban-daban daban da wannan ana rubuta maka ladan ilayen da kiyamati amma in ka zo ka yi salatin sace daya za a tayar maka da tsuntsu dubu ɗari shida sitta mi'atu alfin a ciki to me yasa ba a gaya musu ba kala ya ce mana'ahu amraini wannan shine utallin wani kasar da na taɓa yi wanda suke cewa wai tambaya goma sha wanda ba ta da amsa wanda suka yi wai suka wajen wasu ɗaya ba kuma ce ba. Eh shi, to wannan shi ne yake cewa al'awwalu na farko annahu alima bi ta akhiri wakati babu wani abin da annabi bai sani ba min awalin ila akhiri idan mutum bai san haka ba ya duba hadisin tashin kiyama ya duba hadisin Huzaifa bin Yamani wanda yake cewa danan da yake cewa saluni ma dumtu fi makami haza ya faɗi ya ce babu wani abu daga yanzu zuwa Allah ya tada kiyamansa in dai mutum akwai wanda zai yi wani shugabanci ya zama akwai mutane ɗari uku a ƙarƙashinsa manzo Allah ya ce na san shi na san baban shi na san na san uwarsa na san ubansa ila akhiril ila an yadkhulu aljannata jannata wa ahla an-nara nara haddan aljanna ya shiga aljanna dan wuta ya shiga wuta ma'ana an rufe akwai abin da annabi bai sani ba to shi annahu alima bi ta'khiri waqtihi wa adam wujud man yazharuhu Allah ala yadihi fi dalika alwaqti saboda komi na Allah su abin da suke madiyai ne hargitsatsu ne ba su fahimci abin da ake nufi ba kowane abu na Allah kowane abu na Allah an riga an gama rufi'atul qalami wajen fatin suhuf ko menene yanzu ba gashi nan ba ina akwai sauran wanda zai ji karatun nan wanda aka yi tun azal kafin mu tashi zai zo in kuma iyakan mu kenan hoton kenan tun azal ba wanda ya ishe shi gonan wallahi har a tashi to wannan abun idan wani ya zo yanzu sai kai tsammanin yanzu ne aka turo shi a tuntuni yana nan ne amma daga ina zai fara daga ina zai fara shine abin yake kowane abin da kaga aka yi shi ba wai yanzu aka kirkire shi ba a'a dama yana nan sha'anin mubdi sha'anin sha'anin yubdihi la mubtadi to idan aka zo haka ai wa kullu shay'in indahu inda Allah ne ai bi miqdarin wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lumin kowane abu yana wajensa indiya kina wa ma nunzilu ba ma saukar da amin illa bi qadarin ma'lumin yanzu watakila yau zan samu kuɗi watakila zan samu kuɗi amma ban sani ba amma zai iya yiwa in fita ko kafin in fita wani ya zo ya bani ko kuma a cikin harkan da nake yi a ce na yi ciniki kuɗin ya zo ko wani wanda nake bi bashi ya zo ya ce zai biya ni to ga Allah ya tabbatar ga wani ya zo a ciki maganar da nake yi yanzu ga alƙadar da shigo misali mun san zai zo a rubuta yana ciki a rubuta yana ciki to wannan shine ya kamata mutane su gane babu wani abin da za a yi shi ka ce wai a lokacin aka kirkira abin a'a dama yana nan an wanke shi ne a lokacin shi ne in kaga aka zo sai kaga abu ya yiwu kawai to shi ne sai ke ci masu manahu a amraini annahu alima bi ta'khir waqtihi wa adam wujud man yazharu Allah ala yadihi fi zalika alwaqti kowani mutum akwai wanda ake neman ya zahara wani abu kowani mutum akwai abin da ake nufi ya zahara yanzu zaka samu kakanka mai kuɗi ne mai mulki ne malami ne misali ko a gidan kudu an haɗa wayannan martaban amma duk gaba ɗaya sun yi shekara ɗari da hamsin in aka ce daga kakan kakanka kuma dukiyar ta ce akan haka amma sai ga ba su taɓa yin wani abu ba sai a zamanin ka yi kafi su wayo ne a hannunka kawai aka bayyana ba wai cewa mutanen da suka wuce su gidadawa ne a'a ba su iya bane ba haka bane ba su aka ce su yi aikin ba ga wanda ake son aikin ya bayyana a hannunsa daga kansa a sake jona duniya. Annabi Annabi Adam alayhi salatu wassalamu ai ƴaƴansa sun yanke ne da kan Annabi Nuhu bayan ruwan tufana ai duniyar ta yanke wanda aka sake yin sabon duniya wanda ake kiran su Adamu Sali na ce Samu Hamu ya fi su ne mutane uku ne ƴaƴan Annabi Annabi Nuhu ne ba su suka sake aiwa duniya ba amma dukan mu ne ake cewa daga Adamu to mutane uku ne suka sake aiwa duniya sai da duniyar ta zo da yawanta ta ƙare tukuna aka sake kuma fafan duniyar aka sake ci gaba Allah bai san haka ba ne me yasa bai bar na annabi adamu ya zarce ba amma kuma har yanzu kullukum min adamu adamu min turabin ake bala kuma akwai wanda yake musu abin da ya bayyana a zamanin annabi ibrahim ya bayyana a zamanin annabi nuhu ne abin da ya bayyana a hannun annabi ya yusuf ya bayyana a hannun yakubu ne abin da ya bayyana a hannun annabi isa ya bayyana a hannun Binyaminu ne, jikan Binyaminu ne, annabi Isa. Ya bayyana ne? Abin da ya bayyana a hannun manzo Allah ya bayyana a hannun su ne ga baki daya? To haka abubuwan suke tafiya. To waye yake musu abin da baka sani ba kawai baka sani ba. Kamar abin da wanda abin da wanda Allah ya ba su suka sani su yi magana akan abin da suka sani. Asani na biyu annahu law zikira lahum hadha al-fadl al-azim da su sahaban an faɗa musu wannan fadala mai girma fi hadal amalin kalili cikin wannan kankanin aiki la talabu minhum an yi bayyana hulahum da sun nema a bayyana musu lishin da ta hirsim alal hairi saboda tsananin kwaɗayin su akan yin aikin alhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai yayi musu misali ya ce a sahabi a sahabi ya ce kuma suka ce ya rasulullahi wa ma asabuka ya ce qaumun ya tuna akhirul zamani lasna ji a sahari ka wuwa wani ya ce ala ƙaunu ya tuna akhirar zaman mutane da su zo ƙarshen zamani in suka zo da abin da za su zo abin da suke nema a waje a lokacin da za su zo in suka zo a akhirar zamani sallansu yana daidai da sallanku ko kuma suna da darajan saba'in daga cikin mutanenku suka ce a rasulallahi mutane saba'in saba'in irin nasu ko saba'in hamsuna hamsin suna da darajar hamsin daga cikin ko suka ce hamsin irin mutanensu ko irin mu ya ce balminkum ya ce domin ku kun samu taimako ina tare da ku su kuma tsananin soyayya ce ta kai su ga wannan kujeran yanzu misali ga wannan abin da Allah tabbatar shi ya san zai bada ya san akwai wanda zai zo ya karɓo nan ajiyansa ba shi kuma an rubuto shi ne ga kudin ajinsa ɗan dako ya san na wani ne to wannan duk wannan muƙayyabin ne isbati ne kuma ke na Allah kowane abun ka zauna ke sa sufa suke cewa kullum muna magana da Allah sai mutane su muna magana da su ne sanin Allah ne idan ka zauna duk wani abin da kake gani kawai zaka iya ganewa kawai daga Allah ne to ga ƙari ya zo wasan zai zo wataƙila ko Allah ne kuɗi bai san zai zo ba haka abubuwan suke wannan irin wa'innan tsarin in kana son ka gane Allah to kai wata salati annabi kuma ka kusanci bayan Allah kuma a tsaitsaye maka abu ka gane saboda haka suke ganin cewa ba zai yiwu ba a maganan waye ba zai yiwu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya kawo amsalu yana cikin Qur'ani iyaka na abudu iyaka na sa'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ai an'amta alai ai misali ga wani ya zo ko da ko zai dan daura ya tashi haka abubuwa suke saboda haka abin da ake nufi mutum ya gane Allah kawai walam walam yakun zuhuru fi waqtihim ba a yi a zamanin su za a saukar da abin ba fa da haza saboda haka lan yazkuruhu lahum ba ambata musu ba saboda ba a lokacin su bane Allah ya ce wa kullu shay'in indahu bi miqdarin ba za mu saukar da shehu tijjani ba sai dubu ɗaya bayan hijiran annabi da ɗari ɗaya da hamsin in mun saukar da shi kuma za mu bayyana sirrin da za mu yi a wannan lokacin yanzu kuɗin da ake saukarwa da yanzu ana saukarwa ne nan garin an ce mana masu kuɗi wanda ake ce musu tilo na kuɗi a nan garin su su alhaji na malam suwaye suwaye yanzu mai tallan karago tana tare da ta linka wannan kuɗin a cikin malam ta bawan da ya yaro ɗan kankani yana rike wannan kuɗin ya je ya kashe wanda suna ke cewa kuɗin su ma ba zai kare ba sai a ce Allah bai sani bane ko kuma bai san da wannan zamanin bane bai ba su wancan zamanin ba ba haka abin yake ba Allah ya kiyaye wa nazarin akhar gairi ma ta kaddama kallo daban kuma banda wanda ya wuce wa wa anna Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji lamma alima ba'afu ahla hadha zaman ubangiji yana sane da raunin mu wa ma hum alai min at-takhalidi wal fasadi da kuma abin da yake tsakanin mu daga an hada wadansu abubuwa kuma ga barna zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wafatin sayyidina rasulullahi sai na umaru shi ne alƙalin alƙalai sai na babakar ya naɗa shi sai da ya shekara cir ba wanda ya kama masa ƙara shekara cir ba wanda ya kama masa ƙara sai zo sam sai na babakar ya ce sai na babakar ya ce a canza mun aiki ya ce ya za a canza maka aiki bayan ga aikin ka ya ce to me nake yi tun da na zo ba wanda ya kama ƙara saboda kowa ya san aikinsa ba wanda yanzu mu ba alƙalai ba ne wani rana in na fita har magariba wallahi sai na kai karfe biyar wani lokaci ban ci abincin rana ba shari'a kawai ban san ta ni wai na ni ba haka ba ne kuma rikicin ne kawai baka san lokacin da aka kunna ba amma kuma abin yana gabanka kana ware wannan wasu suna zaune masu suna jiranka kana ware wannan wani yana zaune wani kuma in baka yi shari'an ba komai zai iya faruwa za shekara guda cir ba wanda ya zo raba ba wanda ya raba ashe ba a san da wannan zamanin ba ne da zamanin mu akwai tahaludi akwai fasadi saboda haka an jinkirtar mana saboda rahama sai a zo a wannan lokacin sai a karfafa rahaman saboda a tsira sukan sun tsira da ganin manzo Allah da imani da manzo Allah mu ko mu ga manzo Allah ba mun yi imani da shi ne saboda haka to ga bala'o'in da kuma ke faruwa alƙawarin annabi Muhammadu za ku fitar da mu wannan shi ne. Rahimahum Allah ya mana rahama waje rahimahum Allah musu rahama waje da alayhim bil khairi kasiran an yi musu kyautan alkhairai mai yawa fi muqabalatin amalin yasirin da aiki kankani sai kuma ka ba su lada mai yawa ya tasu bi rahmati man yasha'u akwai wanda ya ce hakan ba zai yiwu ba ta abin da shehu jani ya magana kenan a ga wancan ya dinga cewa wai ka ji ba a yadda ba dan menene za a ce an bar darajar salatul fati sai wannan lokaci yana fada ne ba bai yadda Allah zai yi hakan ba saboda aikin duk laifin shehu tijani kuma shehu tijani fa ba ya ce za a shiga da kai wuta bane a'a in ka bi in kai salati wa annabi ne za a shiga da kai aljanna shehu tijani fa yana tallar rahman annabi muhammadin talle yake yi talle ga mai sai da wiwi yana talle nashi ya fi bugarwa ga mai sai da karago ga mai sai da kowa yana tallan nashi ga gidajen mai ba ma sha za ka yi wani ka sha ma za ka bugu wannan an san cewa yanzu duk gidan mai din za ka je in za a yi tallansa a yi sayayya sai an hada da mata wai ko za ka ja ra'ayinka don ka zo ka zo duk wani kasuwanci ma buɗaɗɗe in za a yi shi yanzu in dai buɗaɗɗen kasuwanci ne to sai an haɗa da mata ko ba komai ko da za su ga suna ɗan ɗaukan wani mafifici ne suna ɗan bugawa haka a ce su dinga yawo gaban to waɗansu dan wannan za su je kasuwanci wannan tahalidin duk Allah ya duba mana za a halaka duk shi ne aka duba babu wani aikin banki ko wani kamfani har kayan da zaki sa sai an faɗa miki wanda ki ɗame jikinki saboda kasuwanci wai a jawo kasuwanci da maza wani dan ya ta zama budurwarsa ya zama wajen kasuwancin shi kenan shi ne fa shi ne fa abin to kuma halaka ne an sani sai aka sako mana irin su salatin fati mu zo mu yi salatin fati nawa ne mutumin da ya san ya shiga kasuwa ba zai fita ba sai ya samu zunubi wallahi wallahi su suka fiya ba san haka ba to gashi manzo Allah ya ce babu wanda zai shiga kasuwa ya fito ba zunubi sai in ka karanta la ilaha illallah wa da wa da la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir to in ka shiga kasuwa in ka fito ba za ka samu zunubi ba amma in ba haka ba in ka shiga kasuwa ka fito dole ka samu zunubi saboda shi an gina shi ne da shedanci tuntuni da shedanci yake to nawa ne san haka a dunkule wani yanzu tun da asuba ma ana sallah in Allah ya sa ya iya yin sallah ma yana kasuwanni kuma ba zai fito ba sai bayan dare duk wannan bala'i ya tara kuɗin kawai amma bai san wani ka'ida ba ba ruwan shi da halal kuma ba ruwan shi da haram duk wani kawai yana ganin yayi bitin ɗinka ne ya iya kasuwa ne ya samu kuɗin da abubuwa birjik na halaka an zo an nuna wa mutane hanya ga masu tallan annabi ko za ka zauna kana salati wa annabi ko za ka zauna kana istighfari ko za ka zauna kana ga annabi ga darajarsa ga yadda za a yi sai aka samu manna'in lil khairi mu'tadin izala kenan ta shiga tsakani in za ka tsallaka gadar sai maka za ka rushe ƙasar ka jahannama ne kuma ba jahannama ba ne an yi ta menene wasu mai za su liburuji kutula sahabul uhududi wanda aka sa get wanda duk wanda zai wuce in bai yarda da abin da ake nufi ba tura shi wuta kuma ba wuta ba ce aljanna ce Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye fi waqatin ladhi yasha'u ubangiji ya hatashi diramati man yasha'u fi waqatin ladhi yasha'u a lokacin da yake so ba wanda ya sai hana shi wala yuqalu ba wanda ya sai ce anna habaru ba da mauti laysa ka habari fi hayati labarin sa ba da mauti bayan ya koma ga ubangiji sa laysa ka habari fi hayati ba kamar labarin sa lokacin abaluhu ma shiya fi zami ma habara bihi idan manzo Allah ya baka labari bayan ya koma ga Allah a labarin ne ya baka lokacin da yake nan da wuya yanzu din ma shi ɗaya ne lokacin da na yi project ina wani ya tambaye ni shin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da da zaman da da kafin a bashi annabta da lokacin da aka bashi annabta da yin nace ai manzo Allah shi ɗaya yake da kafin a bashi annabta ma haka yake bayan an bashi annabta ma haka yake babu wani lokaci da can baya aka tuhume shi da wani abu balle a ce yanzu an yafe masa ko kuma bai san abu ba tangaran yake tafiya saboda haka shi tangaran ne duniya wal akhirati mu ne kawai a girgije yawwa sun makafaru sun ma'amanu yau kana musulmi an jima kaɗan kaɗan zama arni alli watakila an taimake ka ka sake dawowa haka mutum ya tafi har ma ya nasara a ce sabbit qulubana Allah ka tabbatar da zukatarmu cikin aikin alkhairi na'am illa fi tafsilil muqaddami min al'ani sai da wajen tafsilil muqaddami min al'ani wancan maganar shari'a lil ani wal khas lil khas wancan maganar shari'a daban maganar tahsisi daban maganar shari'a abin da ya faɗa maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai zo ya ce maka a'a ai na ce maka lokacin da nake sallah biyar yanzu ko baka yi biyar ba komai a ba za ka samu wannan ba wannan an yi shi an gama su maƙala sai na radiyallahu anhu sai shehu jani ya ce وهذا الفضل المذكور wannan fadala da muka ambata shi ma dunal fara'ili ba muna magana akan farilla bane ba muna magana akan farilla bane wa amma hiya ita fala ba magana akan ta li hadisi ayyu amalin afdal ya rasulullah a cikin ayyuka wani aiki ne suka shi kare shi sallallahu alaihi wasallam as-salatu ya wal waqtiha sallah a farkon lokacin ta ya ce ba irin wanda muke magana wannan sabici ne yana nan a kujerarsa kamar yadda yake yawa ultu to kar na faɗi wannan wani ya ce to Allah shi nan mu ba mu yin sallah farkon lokacin to zai farkon lokacin shi ma shi ma farkon lokacin da ake magana ba irin yadda kai kake nufi bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farkon lokacin sa ya kasu kashi ne daban-daban domin jibril ya zo farkon sallah wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi masa sallah daga rana ta tafi ba da agogo ake awun bisa ba ma agogon yana tafiya ne da tafiyar rana domin kowane kiftawan sakon kan ɗaya rana tana dukan farkon duniya da ƙarshen duniya farkon duniya da ƙarshen duniya sai ka koma wannan ilimin tukuna kafin ka san menene ake nufi shi ake kira haimaniya sannan ka koma durju sannan ka zama darari sannan ka zama aukatu sannan ka zamo burji sannan ka san matsalahi wannan duk bangaren ilimi ne daban ajiyayyu suke daban ake neman awun sanin wannan ba wai kame kanan mutum ya zo karfe sha ɗaya da rabi ya tsaya ya kira sallawa ya san sallawa ba a ko lokaci ba ne a shekara yana zuwa so akwai lokacin da yake zuwa ne da jabba wa ba da hamsatin yan adimu wa ma bagiya abajadan mutammimu yana da matsala daban-daban akwai daga kan Disamba da Jaf, Disamba, January, February da Jaf, wa ba da hamsatin yan adimu shi ne kaga Disamba, January, February, ko March, April, May, June, July, wa ba da hamsatin kenan yan adimu. To a wannan wata biyar din shi ne ‘yan rana ta kai kawai koyaya. zawalinka ya inuwanka ya fito da tako ɗaya da tako biyu da tako uku ya halatta kai sallah amma sauran akwai lokatayya ba iri ɗaya ba ne yake ɗauka ba iri ɗaya ba ne zuwan ranar ita kanta ranar ko in ce ranar da kake ganinta tana fitowa ne a gida gida daban-daban ɗari uku da sittin jiya gidan da rana ta fito yau ba shi bane shi ake kira bata shamas kamar da ake kiran bata kamar kowanne yana da ilimin sa ne daban-daban sai ka koma wani ilimin shi kuma ba ilimin fito bane ilimin hisabi ne sai ka koma ilimin hisabi ka shiga ilimin nujumu tukuna kafin ka gane saboda kar mutane su yi tsammani yanda muka tsaya abinda muke yi karfe biyu din mu yi sallah azhar ko karfe hudu mu yi sallar asar yana cikin awwal wakati saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Jibril ya zo nuna masa sallah sau biyu ne sallan farko da na biyu yace ma baina zakal waqtu haza waqtun wasi'un idan mutum ya koma zai gane zai gane cewa malamu ba jahilai bane na yanzu din ne aka kwace agoguna a hannun mutane matuƙa mutum bai san yadda zai iya sallah kuma in ka zo ka tare shi lokacin da ba daidai ba ka shiga kuma ga mutanen ma sun shiga halakar saboda yanzu yan izalan wani lokaci suna tafiya akan hisabin yan mutanen mu kuma gabaki ɗaya suna tafiya akan al'ada ya suka koma ta yan izalan sai a zo karfe hudu wallahi wani lokacin karfe hudu ba ta yi ba in kai sallar asar Allah bai karba ba a Najeriya wallahi sai ka ga mutanen mu kuma suna yin karfe uku hudu saura wai sun tari izala sun yaƙa musu bakin jini in ba isa gifadi da salatin annabi ka zo kana neman ladan sallah aka ce maka wace ka yi a wannan lokacin shi kuma sallah ka yi ta kafin lokacin ta babu gara ka yi ta bayan ta wuce to me yasa ne abin da tambaye ka me yasa ka jinkirta sai yanzu Allah ya kiyaye kultu sai na radiyallahu anhu na sake tambayin shau tijani in ji sai alil harazmi yubhamu mimman taqaddama anna sahib hadha salati الذي يذكرها له فضل أكثر من جميع ما تقدمه من عباد الله المؤمنين أنا فهمت cikin abin da ya gabata cewa mai wannan salati allazi yuzkaru lahu wanda ake ambatan masa fadalun wannan fadala aksar min jami'i ma taqaddama shine mafi yawa daga dukkan abin da ya gabata daga bayin sa mu'minai da kauni jami'a salawatim ala nabi saboda sun yi salatottuka a nai Muhammadu da yawa. Wa jami'a azkari da dukkan zikiransu da suka yi wa auradim da da auradansu to ba afulahu ana ninkawa kama ta kadan shi fadalin salati fati lima gulika kamar yadda aka gabatar cikin fadalin salati fati lima gulika illa nau'an wahidin sai nau'i daya wa huwa qawlu da'iratul ihada shine fadan da'iratul ihada dairatul ihada nan a dunkule ne a sararin da ke ciki ne أرسل مقصوه القبيد حتى بزدقي شيء كذي شيء كذي شن م- شيء شيء شيء كذي شيء كذي شن شيء زرقيجي شيء زرقيجي أهلس ملحق مقصد أهم سكك هلو يسن وإن نقبا كده سواء كان في دائرة الإهادة akwai ismaini wainan guda takwas sunaye ne na jibrilu da mika'ilu da israfilu da azra'ilu da sayyidina babakar da umaru da usmanu a gaiba menene ismullahi azim din sunayensu su ne to daga ciki akwai isman da ake cirewa cikin fatiha ta wannan wanda su kai ka su ne kayan aikin waye wazirin annabi muhammadu a a cikin mala'iku Su waye jibrilu ne kaji israfil azra'ilu ne waye waziran su ko a duniya A- sai da babu umar usman aliyu ne ina in suka dauke ka ina ya suka kai ka har da nan sayyid wujudi to ina sayyid sayyid wujudin yake a cikin da'irar da ya hada ne da same shi shine abin da ake nufi shine abin da ake nufi ya rage wa mutum ya je yi karatu ko ya nemi wa'inda suka san abu yanda ya aje gurin shine kawai falama da kala lana lahu huna babu bu- babu da mashiga a nan wala ya tanawalu hada tad'ifi babu wanda zamu samu wajen juya wannan tad'ifin rinjaye salatul fatiha abin da ya wuce ta ismul azim ne da'ir shi yasa yake ce maka da'iratul ihada da'iratul ihada da'ira wanda ta kewaye eh ta kewaye da'ira wanda ta kewaye kalman kawai zaka ji ta ne kaman wallahi zunub shay'in shine to amma abin da ake nufi akwai abubuwan da ake ajiyewa ne kai daga ji ka san an rufe kofa da wani abu a cikin rufe kofa akwai wani abu a ciki to menene abin da yasa na kawo ka gane akwai wani abu me a cikin ismul lazim ne me ismul lazim din sayyidina rasulullah ake nema ka gane qala sayyidina radiyallahu anhu shau jani ya ce huwa kama zakartum huwa kama zakartum kamar yadda kuka ambata min tadifil a'mal sahibiha yanda ake ninka aikin alhairi wa sahibin aikin alhairi walakin sai dai kullu wahid min sahaba ko ɗaya daga cikin sahabbai allazina balagu dina wanda suka isar da addini maktubun fi sahifatihi duk wanda ya isar da sako daga cikin sahabban manzo Allah maktubun fi sahifatihi an rubuta a takaddansa wannan ya zo ya ce ah, masalan wanda ya ce wai salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar ruwayan Ka'ab bin Ujrata ai yayi tallan salati wa annabi Muhammad tallan da yake kuwa ya rasulullahi aj'al eh, rubu hayati salatan alaika in yi rabin rayuwa nan na ma salati yace in ka kara ya shi maka amma yanda ka so yace mai da salati na kashi ɗaya daga cikin kashi uku a rayuwa na salati ne a gare ka yace ma shi ta wa yanzu tafi wa hayar laka in ka ƙara ya fi yace ta raba rayuwa na kashi biyu in dinga ma salati yace ma shi ta idan ka ƙara ya fi yace in sa rayuwa ta gaba ɗaya salati a gare ka yace izan takmi takfi hammaka duniya wal akhirati a cikin sahabbai akwai wanda ya tambaya annabi haka to duk wanda ya yi salati da kwaikwayon wannan waye koya masa saboda haka ya yi tallan annabi ta wannan hanya ya yi tallan annabi kowa gane ba ai talla ne yanzu ba gashi muna kafa dalili da shi ba to ai ana nuna maka menene girman salati wa annabi ne akwai wani abin da ya kai salati manzo Allah ya ce babu kamar haka ne a haka abin yake amma in ka karanta shi ta hannun dama ko ka karanta shi ta hannun hagu fahimta dai kawai za ka mar kawai ya kai ta fasara to fasaran ake so ko ka fahimci menene ya ɗauko shi ne mai yuridu Allah biyu hayar yi faƙi waye shi ake nufi da cikin ka fahimci ne ake son a isan maka in ka ce ɗan ƙari ka ji wani aiki ashe abun yana da higanan ka tafi a haka to ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima gulika wal khatim lima sabaqa nasrul hakim bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim kullu ma zakarahu adh-dhakiruna wa ghafala an dhikrihi al-ghafiluna adada ma hada bihi ilmul lahi duk Allah ya bani wannan ladan yanzu wannan ba ai jabarul kasari ba nawa ne mutanen da suka ambaci manzo Allah nawa ne wanda ko ba su ambaci manzo Allah ba to duk kai salati da adadin su kuma bima hada bihi min ilmihi shi a fadalan Allah sai ce a ka fara ganewa ka fara ganewa ka shigo kenan shi yasa salatin ya tafi wajen Allah da fakafakai shi ne da aka kowa yana duba me ya gani wasu za ka sun ce Allah kai salatu wa manzo Allah adadin ramli ramli yashi wasu kuma sai Allah Allah kai salatu wa manzo Allah adadin turabi turabu daban ramlu daban hasa daban jabalu daban wani kuma ce Allah kai salatu wa manzo Allah adadin ardi halittan da ke kasa wani ce Allah kai salatu wa manzo Allah kai nima na ce kuma a wajen Allah ɗin sai a lissafa duk wayannan abubuwan ai an san kadarin su ƙasa akwai wanda yake lura da adadin ƙwayar ruwa akwai wanda yake lura da shi ramlu akwai wanda yake jabalu akwai wanda yake hasa akwai wanda yake lura da ashjaru waraku na shajaru akwai asmaru ƴaƴan bishiyoyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adadul asmari duk an sani Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adadul hurul ini an sani an sani اللهم صل على سيدنا عدد تسبيح الملائكة والجن والإنس والدواب وكل خلق الله بالصلاة الفاتحة لما أقولك حق قدر يوم كداري لازم كفدا duk Allah ya sani amma babu wanda ya san haƙa ƙadari shi wa miƙidari azim sai manzon Allah sai Allah wancan duk an sani wannan shine kawai ta gurin da ake wuce duk inda ake nufi kuma duk wanda ya faɗa kan Allah ya yi saboda hadisin manzo Allah ya nuna in kace a yi ma annabin kaman kaza a wajen Allah ka fara zamowa na kusa har ka gane a salatin da ba iyaka a zo na fatan an gane Allah ce muke mu na'am fi saifati jami'a amali min ba'di min waqtihi duk wani aikin da aka yi bayan wannan sahabin ila yawmil qiyamati ana rubuta masa man dalla alal khairin yayi ya yi nuni ne man dalla Allah ya rika fa'ili ila akhir hadhihi al-ummah zuwa ƙarshen wannan al'umma fa idza fahima hada idan ka fahimci abinda sahabbai suka yi to fa fadala fa fadala sahabati la matama fi fadalan sahabbai ba wanda ya isi samu saboda dadewa da aka yi su ana jin su yanzu in ka sanar da mutum ilimi kana da lada goma kansa shi kuma ya sanar da wani kana da lada ishirin to in aka jona daga sahabbai zuwa yanzu yadda addinin nan da ilimin nan ya zo ta hanyar sahabbai ya zo mana ko ta hanyar annabi mubasharatan ne ta hanyar sahabbai ya zo mana to a irin wannan ne tsawon shekarun sai a ce ka faɗa mana nawa ne yawan ladan sahabban an fahimta ko ana ganin za a yanke ne a ce ba za a ba su ladan ba dalla ala alhairi ka fa'ilihi kuma su kowanne yana karuwa ne ninkin ba ninkin yanzu wani abu ya zo daga kansa bai zuwa yanzu ya kai mutane miliyan ɗaya wannan ya ji daga wani wannan ya ji daga wani duk wannan riwayan karantuntukan gabaki ɗaya banda Najeriya ba a barin tarihi amma na sani dukkansu yana da masnad zai na karanta karatun fiƙiwu daga hannun shoman lawan shoman lawan ya karanta a hannun shoman tijani shoman tijani ya wallahi malam har yana komawa zuwa ga annabi muhammadu wallahi duk akwai yanzu duk wanda suka yi masu silsilan karatuttuka in suka zo da shi in suka karanta za ka ji ce karatu an fulani wa fulani an wani an wani an wani an wani an wani an wani an rasulullahi kamar da yadda muke karban dariƙan nan kamar yadda muke karban ɗariƙar nan to wancan silsilar matana nan ta kira'a jama'a ba za a gane wannan ba ba za a fahimci wannan akwai alhairai a ciki ba babu martaba da za a iya kama sabai walau kana lin hada hada da fadl mazkur ko da wa'annan masu karanta salatul fatih ba su kai ba ba su kama wancan ba shine fadl mazkur min hada babi a wannan babi limartabatin sahaba saboda martaban sahabbai ثم ضرب مثلا sai shau jani buga misali yarjila wanda amalin sahaba ma a garim aikin sahabbai da wanda ba sahabi ba kada yace ullimna ma a ilmihim a amaluna ma a amalihim aikin mu tare da aikin su kamar shayil kamulatu ma sur'atu dairan liqadatu aikin mu duk da haka aikin mu da aikin sahabbai kamar tafiyan kamulatu kwarkwata ne eh amma wani gudun kamar namlatu ne amma nan ya ce kamulatu da kwarkwata da ya ce ma sur'atu dairan liqadatu akwai wata tsuntsuwa da ake ce mata kada a hausa muna kiranta durwa tana da gudu ne wani irin gudu an ita saboda gudunta ba a ganinta sai dai kawai kaji ta ce kada ta wuce an ce tsuntsuwa ce wanda Allah ya mata wani irin kyauta da fahimta da irin daraja irin nata idan tana tafiya kamar nan da mai duguri ko cadi ta je shan ruwa a can to duk bishiyar da ta taɓa ganye da fuka-fikinta na dama to wajen dawowa sai ta taɓa shi da hannunta na hagu saboda kaifin basira ba wani abin da zai ɗora mata ita ake kiranta ƙaɗa ce da aikinmu da aikin sahabbai to kamar wannan tafiyan durwa ne da tafiyan namlatu ko kamlatu duka kun gane abin da ake nufi ma'ana na sahabban shine kada namun shine to wannan tafiyan shekara nawa za ta yi kafin ban sani ba namla kafin ta fita daga garin ta je Bauchi ina jin kwana nawa za ta yi a bi ta a sa ta a gaba a ce ta tafi a sa a sa ta ba a kan kwanta tunda ba ta tsallake ruwa ba ko to haka ne fa to kaga kenan a hankali akwai wani aikin da zai kai sahabbai to wannan abin da shauta ne ke magana kenan an taba darajar sahabi ko an nuna darajarsa ba a soke shi ba daga darajar aka yi kuma darajar haka take a wajen Allah wallahi tallahi in ba tsarika mutum ya yi ba wallahi sai ya samu tangarɗa ko ya zamo mai zagin sahabbai ko ya taɓa janibin sayidina rasulullahi wajen ɓangaren iyaye ko ya ga annabin bai isa ba kamar shi yake wallahi in ba ɗariƙa kai ba wannan wannan bala'o'in guda uku ɗaiɗai ne billahi azim mutum zai tsallaka ɗaiɗai ne a haɗa ka da faɗa da annabi ka ce iyayensa ‘yan wuta ne saboda ka gani a cikin musulun a haɗa ka da annabi faɗa ka ce mutum ne kamar kowa a haɗa ka faɗa da sahabban annabi ka ga ba su isa ba akwai wanda aka tsitsi ne ma ma kana ganin ka samu lada sufanci ne kawai za ka shiga tangaran a kiyaye ka ba za ka ga illan kowa ba kowa za ka bar shi akan kujeransa da irin abin da Allah ya masa dan Allah kana ganin in mutanen da suke tafiya akan haka ba samu makiya ba su waye za samu ai ba zai yi ba ai dole kowa shi yasa kaga izala ba wanda take hari kamar yan yan dariƙa shi'a ba wanda take jin haushi kamar yan dariƙa izala one ba wanda take jin haushi kamar yan dariƙa in wata firka ma za ta fito sai kaga ta kai hari wa yan dariƙa saboda wannan ne zalika fadlullahi ne kuma yutihi man yasha'u eh wallahu zul fadlil azim Allah mu ja'alna mimman hassahum Allah ka sa mu daga cikin kebantattun kebantattu wanda za mu kai lafiya wasa da radiyallahu anhu shau jiyan yayi yayi yayi gaskiya fi ma masalabi cikin misalin da yayi li'annahum radiyallahu anhu domin su sahabbai hazu kasbatu sabti sun riga sun sami kasbatu sabti ma'ana sun riga sun riga wal fadlu lil mutaqaddim kenan bisu bace sayyidul wujudi saboda sun riga sun zamo sun zauna da manzon Allah zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga komai saboda manzon Allah ya faɗa eh qala fi haqqihim manzon Allah ya faɗa cikin haƙƙin sabai inna Allah astafa sahabi ala sa'iril alamin Allah ya zabi sabai na akan sauran alam ma adan nabiyina wal mursalin banda banda banda annabawa banda mursalai babu kaman su babu kaman su a sahabi ya ce saboda haka kai kuma neman ka ce kana neman ka ga waye mai laifi waye mara laifi fara ganin naka tukuna gyara naka ba a ce ka je kana neman laifin babanka ba balle kakanka balle kakan kakanka ba wanda ya ce min haka wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce law anfaqa hadukum mislu uhudi zahaban da ɗayan ku zai ciyar da dutsen jabalu uhudin ya zamo zinari ne ya ciyar saboda zatin Allah ma balaga muddu asaha muddihim muddu ahadihim baka isa ka auna mudu ɗaya daga cikinsu cikin abin da Allah ya ba su ba kawai walau na wala na ko rabin mudu ba za ka iya auna ba zinarin dutsen uhudu dutsen uhudu in ce maka a ƙasa a kwance daga nan a kwance haka a kwance za ka kai saya a kwance banda ƙasa za ka kai saya dutsen hudu to a mai da shi zinari kace saboda zatin Allah idan mutum bai san saya ba wani gari ne za mu kwatanta shi mu ce daga nan zuwa can zai kai kilomita talatin kilomita talatin a kwance kawai haka Allah ya kiyaye. Wa zakar sai na radiyallahu anhu wajen akhar. Shaudan ya sake ambato wani fuska daban li bayani fadlul ahlul maratibi ya bayyana falalan ahlul maratibi wanda can farkon magana na annas ma'adinun fa qala inna sawabal mutaqaddimu zikrahu ladan wanda muka gabatar muka gabatar da magana wajen ambatarsu bi sabab khashiyatun babul askari saboda sun karanta waɗansu zikirai yadda suke samun daraja kama kaddamna kamar yadda muka gabatar innama huwa mu'tadun li kulli amilin wannan ya zamo abu ne wanda aka tattale shi dukkan ma'aikata da Allah idan tsohon ma'aikaci da sabon ma'aikaci a cikin ministry kudin su ɗaya ne ka kware ka sani ka iya ina jin kana karawa ne ana kara maka kuɗi ko? Ba amilun ba ne? To haka fadan Allah ma yake. Haka fadan Allah yake. To idan mutum ya gane wannan matsalan, idan kana hasul lahu fi zikiri ashar hasanatin, idan ka gane a farko da ɗauke ka aiki watakila a daraja goma, au mi'atun ko kuma a daraja ɗari, au alfin ko a daraja dubu, au akasar ko fiye da haka, فهذه هي التي يتبع يتضاعف فضلها لآن الحاسة to da shine ake daukan kebantattun in baka yadda ba wannan ya zamo ya zo an dauke shi a matsayin secondarial ne ko gadi ko office maybe a ce an bashi dubu goma misali ashar hasanatin kenan to wanda ya zo da nce ɗaya suke a wannan kujera ina ganin zai ninka shi da waɗansu kuɗin da yawa watakila ya ninka shi ba ɗan kaɗan ba qualifications ɗinsu ba ɗaya ba ne sai wanda ya zo da digiri wanda ya zo da digiri shi kuma ɗaya ne a dole akwai bambanci dole akwai bambanci shi yasa a yanzu ka zo ɗaukan in ka zo ɗaukan ka aiki saboda gwamnatin sun sani in ka zo da babban takarda ya ce ba mu da wannan kujerar sai dai ka ba da yansi idan ka daga baya ka zo wannan kujerar ko ba ka ke ba ta wajen Allah ma babu kujerar ne duk lokacin da ka zo akwai ofisin ne ba a cikawa sha kirkiri wani ofisin kuma har a gwamnatancen ana kirkiran wani ofisin da babu a sa ka a ce ka yi aiki ka taimaki kaza aikin ya yi simila da wani amma ya ce a bambanta ka da wani abu sai ce saboda wannan bambancin ne kuma har gwamnatin ta tsare wani wani ma bai san wannan ofisin ba saboda wancan din ma an yarda da shi kuma wancan din ya wadatar da wannan saboda kawai ana son a azurta ka wannan ba shine hasatul hasa ba ko ba yi na Allah ne a rufe na gwamnatin Najeriya a buɗe ko na gwamnatin duniya a buɗe wannan bai yi ba to in aka zo allatifa ba afu fadalu hadi amil alhasati ka salatul fati kaman salatul fati ne wayancan office din duk an kareta su ne maratib din da rawatib din duk an kareta su ne a to ga wani office kuma in aka ɗebo lokacin da ba na man cewa tsofaffin banki union bank first bank uba new nigerian bank da aka fara zuwa da su zenith sai ga waɗansu suna ƙoƙarin su bar su samu aiki a nan saboda zenith ƙaramin ma'aikaci ya fara ɗaukan wajen kusan dubu saba'in ne monthly wancan kuma babban ma'aikaci ne wannan ba fallala ba ne ta zo sun wada ga za su karye waɗansu sai su wasu bankunan su masu sassawo kai ko ba haka ba ne kuma mutane suka zo a nan gurin suka taso a ƙananan ma'aikata a can a nan suka zo aka ba su ofis kuma aka ƙara musu daraja abokanan aikin su na can har su gama ba su wuce dubu saba'in ba nan suna ɗaukan dubu ɗari uku da wani abu in suka bar can din kuma nan kuma an ce an cika ba fadlan lahi ba ne ko ba yi haka ba ne an yi kuma har yanzu ana kai don ma duniyar yanzu ma wajin ta mu fahimce ta yadda take kamar da da sai mun ƙara gane waɗansu abubuwa kuma duk wa'innan suna nan a cikin fadlan lahi ne wa hadha bin nazar li ghayri ahli maratibi wannan in ka bin nazari da gani ne li ghayri ahli maratibi ga wanda ba su da martaba wa ma hum su fahimta ba a falahum al'amal bi hasbi maratibihim akwai wanda kuma ake ninka musu bi hasbi maratibi akwai wanda kai kake zuwa neman aikin akwai wanda kai ake nema ɗaya ne wannan yana yana aiki an san ya kware ya kai ni haya ana son a buɗe wani banki ana son a yi amfani da shi sai kuɗin da ya ce sai a ce ga ka rubuta abin da kake so ka rubuta da kanka kuma ka kawo shi an yadda kana son gida kana son a canza maka mota a baka na zuwa cefane kowane numfashinka ruwan da za ka sha ka rubuta da kanka kai mai zuwa nema kai ne za ka ba da wannan ƙa'idan abin da aka yi ne aka gaya cancanta a baka wannan su ake kira ahalul marati babu su a gwamnatance gashi nan a siyasance ma ana son ka dawo wannan siyasan wani kuma kai kana kokarin ka shiga ne ma ana ana ana dakile ka wannan kuma ana zaurancin sa ne ya zo sai a ce ya faɗi abin da yake so a yi mar saboda ya zo a tafi da shi shi wannan duk Allah ba yi da wannan sai iya na tunanin ku a an jahilci Allah bai yi ba falaisa martabatu risalati martaban risala ka martabatin nubuwati ba kamar martaba ne na annabta ba martaban annabta daban martaban risala daban martaban risala tana gaba da martaban annabta wala siddiqiyatin ka nubuwatin martaban siddiqiyya da martaban annabta ba iri ɗaya bane wala yashmuluhum qiyasu kuma qiyasi baya daukan su in aka je wani gurin a yanzu da ba annabta siddiqai su ne suke mazaunin annabawa ulaika ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina ka gani don ka duba ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina sai ka ce wasu siddiqina kaga an fara ta sama ne daga annabawa sai siddiqai sai shuhada sai wasan ulaika rafiqa kuma aka ce maka dama daga siddiqiya ne sai nubuwa to ya zaka yi tunda ba annabta an dauke annabta siddiqiya tana nan ba wanda yace ba ta nan to ai ahlul maratibi ne to ahlul maratibi kuwa su ne suke tafiyar da labarin Allah shine al ulama ummati ka anbiya bani isra'ila wallahu alam da abubuwa da yawa wa amma ma huwa bin nazar lil galibi amma abin da za kalle shi lil galibi mafi rinjaye aulil jami'i ma qata'in nazari anil martabati tare da yankewan gani ga martaba walidalika qala sayyidina jibrilu saboda haka sai na jibril ya faɗi wani abin mamaki wanda za ku ji shi a yanzu lin nabi sallallahu alaihi wasallam yace anna umara hasanatun min hasanati abi bakari umaru gabaki ɗayansa umaru sai na umar bin al-khattabi gabaki ɗayansa aiki ɗaya ne na sayyidina umaru aka yi na sayyidina abubakar aka yi shi da shi to ka kuma a zahirin ka duba yakan kama aikin da umarun yayi ya fi ma sayyidina abubakar ya za ka yi an fitar da ministry a jikin sayidina ababakar daga aikinsa ɗaya aka ɗauki aikin aka fitar da wani ministry wanda duk sabon annabi ba wanda ya buɗe ƙasar musulunci a zamaninsa kamar sayidina umaru sai na babakar bai yi wannan aikin ba amma kuma aikin shi ne da Allah hankali ya zo nan ya yi mana bayani zai yi ba zai yi ba shi ne da yawa lokaci da kuji na ce muku shehu ibrahim ga baki ɗayansa aikin shehu tijan ne guda ɗaya amma wani ya duba faɗi shehu ibrahim sai ga wallahi wallahi shehu tijan ma bai kai ba haka zai gani kuma iya idansa kenan iya kuma fahimtansa kenan iya kuma wallahi aiki ɗaya ne na shehu tijan to kaga wannan ba da an ƙala lahu bayan da ya faɗa masa ya ce haddastuka bi fada'il umara law haddastuka ne bi fada'il umar qadar umurud dunya ma faraktu ya rasulullahi da zan faɗa maka irin darajar umaru iya har duniya ta ƙare ba zan iya gaya maka iyakan adadinsa ba jibrilu ne yake gaya wa manzon Allah in faɗa maka fadallin da Allah ya wa Umaru, Umaru Allah ya masa kaza, Umaru Allah ya masa kaza, Umaru Allah ya masa kaza, amma fa aiki ɗaya ne na sai jina a Babukar. To ya Abubakar ɗin yake kenan. Ko, an fahimci abin da ke nufi? Shi ma an ka duba tarihi za ka je cewa yana cewa Widittu law anni sha'aratan fi sadari Abi Bakarin. ina ma ni gashin kirjin sai na babakar ne guda ɗaya a babul hauf eh sai na umaru ina ma ni gashin sai na babakar ne guda ɗaya dan an zo mun tambaya ina jikin sai na babakar ba za tambaye ni ba dan ina jikin shi Allah ka ƙara mana son manzo Allah ka sanar da mu ka ba mu ilimi albarka ka ƙara mana son wa'annan bayin Allah salihai ma annahuma kana fi amali sawa'in aw mutaqaribaini tare da dukkan su wajen aiki a fili haka sawa'u wannan sunan shi sahabin annabi wannan sunan shi sahabin annabi Muhammad ko ma mutaqaribaini suna kusa da kusa a aikin da ya zahara a fili wa yana ma sabaqahu bi hasbil martabati ya riga shi ne bi hasbil martabati me martaban nan soyayya sayyidina abubakar siddiq ya riga sayyidina umar son manzan Allah son wannan son soyayyan nan dai da ta rigaya da shi ya yi masa tafaduri wa ina ma sabaqa bi hazil martabati la bi hasbil amali ba aiki bane martaba ne wa li hadha qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce ma faddalakum abubakar bi kasarci siyami wala salati abubakar bai fi ku da yawan sallah ko azumi ba wa inna ma faddalakum bi shay'in wa qara fi sadrihi mecece wayya muhabbati so so an fahimci abun shine radiyallahu anhu wa ana sahabi radiyallahu wa ana sahabi rasulullahi ajma'ina wannan shine sai na babakar ya riga kowa wannan tunda hada bi sabqi hada bi fadli sabqi saboda haka kuma ai sai na umar ya gwada abin da ya ce masa anta subbaqun ba sabiqun ba anta subbaqun kai kowane abu sai ka riga mutane manzo Allah ya nuna wannan tafadule a yakin jaishi usrati sai na Usman bin Affan ya ba da aukiya a kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na taimakon yaki jaishi usrati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowane sahabi sun kawo nasu irin taimakon wajen sai na rasulullahi kowane sahabi ya kawo irin taimakon sa wajen sai na rasulullahi amma manzala bai komai ba sai ga sayidina umaru da ya zo sai manzala ya tambaye shi sai ya ce ya rasulallahi ga wannan taimako na ne na je shi usratin sai manzala ya ce ma fabal ma tarattale ahalika me ka bar wa iyalinka sai ce annis ya rasulallah na bar musu rabin dukiya sai ya ce barakallahu fi nisfil baqi Allah ya albarka wa rabin da ka ajiye sai manzo Allah duk sauran sahabban kowa ya kawo nashi manzo Allah bai yi magana ba sai addu'a da ya musu sai can ko sai ga sayyidina Abubakar yana zuwa sai ajiyewa annabi Muhammadu gabaki daya sai ya ce ya Ababakarin ma halakta li ahlika me ka bar wa iyalanka yace Allah wa rasulahu na bar musu Allah da manzon Allah duk da wannan sai na Umar bai bai fasa munafasa ba hasada ba fa falyata na fasil mutanatis suna munafasa yana son ya wuce sayyidina Abubakar ba har sai da manzo Allah ya koma ga Allah akwai wata tsohuwa wanda sayyidina Abubakar shi yake mata sutura ya mata komai saboda tsufanta ba ta iya komai a cikin Madina sayyidina Abubakar sai dai sayyidina Umar sai ganta ta fito wata ran sai in ya zo zai zai mata yayi mata ya taimaka mata da abubuwan take bukata sai ga an gama sai ta shi kuwa sai koma da asuba sai ya zo sai samu haɗa mata sai wata rana ya zo ya maki ya ga waye yake wannan abu sai ga sai na abubakar ne ya fito ya ce wallahi anta subbaqun la sabiqun a ranan ne ya sallama wa sayyidina abubakar ya ce anta subbaqun komi kai sai ka riga mutane saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya auna masallaci ya ce a cikin ku yau waye ya sadaka sai na abubakar ya ce ni ne a sallar an yi sallar asuba ne ce a cikin ku yau waye ya raka jana'iza ya ce ni ne ya rasulullahi a cikin ku yau waye duk abin da manzala ya tambaya duk saman suna nan sai na babukar shi ne ya yi me ake nufi da waɗannan duka kaga ashe duk abubuwan ashe sabaqahu bi martabatin la bi hasbil amali eh martaba ce ta riga ta gabata saboda haka sai bari mu karasa wasu min sai na radiyallahu anhu yazkuru tafawutul awliyai shi naji shau tudani yana magana akan bambancin waliyai tafawut na awliya fil amali was sawabi wajen aiki da samun lada ku yi aiki iri ɗaya ladan ku daban mu yi sallah tare a masallaci ladan ba iri ɗaya ba wannan ya yi sallah a bashi lada ishirin da wannan ya yi sallah a bashi lada ɗari wannan ya yi sallah kuma ga shi nan kuna tare a cikin masallacin wataƙila ma ka fi limamin wani ma a bashi ɗari bakwai kala sai ce minhum daga cikin mutane man yau mi kamu utadin kamar irin rana ne dai irin na al'ada kawai ka buga ka buga ka ciyar da kanka da kyar eh yawmal mutadi lijarihim wa minhum man yawmi akwai wanda ranar sa kare latul qadari kaman daren lailatul qadari ne duk aikin da kai ana baka ladan aikin shekara 83 ne gwargwadon ka ne wa minhum a cikin mutane man yawmi bi alifis sanatin akwai wanda kuma ranar sa ka ka alifis sanatin min mata uduna kaman shekara dubu ne wa minhum akwai waɗansu daga cikinsu man yomi ka yomi da mi'iraji kamar tafiyar mi'iraji ne fi yomi kana mi'idaru hamsi na alfa sana fakultu lahu sai na tambaye shi jami haza fi nafsil amali aw fi tada'ufus sawabi wannan akan aikin ne ko kuma ninkin ladan ne kada ce minhum man ya'malu qadar ma ya'malu ghairi domin cikinsu akwai wanda yake aiki kamar irin yadda yake yin aikin min al'amali fil muddatil mazkura irin lokacin da ake ya amalu huwa fi yawmin wahid zai yi aikin a rana daya aikin da zaka yi a rana daya yayi daidai da ayi jazmin sa irin na ranar ne akwai wanda kuma za a ja shi zuwa wancan lokacin wannan man yakunu ajaru amalihi akwai wanda kuma ladan aikinsa shenin wahidin a rana ɗaya kama iza amilatil muddatul mazakurati kaman aiki ne na rana ɗaya amma za a bashi ladan aikin shekara tamanin da kuma har ma akwai gudun dan aka biya ana samun canji ba kaman ka tashi anan ka je madinatu rasulu ko ka tashi anan ka je baitul muqaddasi ko ka tashi anan ka je haram domin aikinka na rana ɗaya domin duk sallanka na farilla ɗaya ana baka ladan aikin shekara hamsin da uku ne a ɗakin kaba domin yana daidai da sallah dubu ɗari ne in ka buga sallah dubu ɗari in ka buga shi zai baka shekara hamsin da uku ne to in ka haɗa shi shekara hamsin da uku uku ka yi sallah biyar a cikin harami nawa zai baka in kai nafila ya fi nafilan garin kuso gashi nan a wani guri ne amma an canza daren gurin da kwanan gurin darajan gurin ba irin na ko'ina ba ne an yi a guri an yi zamaniyin an yi makaniyin idan ka zo ka zauna a raular sayidina rasulullahi shi kuma zaman da kake a cikin gidan aljanna ne idan ka yi nafilan shi yasa wasu malamai suka ce wannan ladan na ɗakin kaba a madinan annabi yake wannan ladan na ɗakin kaba a madinan annabi yake wasu suka ce sallan a masallacin manzo Allah ya fi dubu ɗari ne a ko'ina akwai ikhtilafin malamai akai saboda ganin annabi Muhammad saboda gurin da annabi yake aljanna ne kuma duk wanda ya zo gurin ya zauna ya yarda ma baina minbari ma baina ma baina bai ciwo minbari rawdatun min riyadil jannati wannan baya tashi har abada to akwai wani gurin da aka ce shi ma aljanna ne banda nan saboda haka in aka zo ɗabi'an da Allah yake wa aljanna ɗabi'an da ke gurin kenan ko da ka shiga ka ji zafi kuma kana gurin kace billahi la ilaha illa huwa anna aljanna ba wanda ya ce a'a to sai ɗaya aljannan kuma ita bai tashi ce shine wannan da'ira idan maratun li riyal jannati farta qalu ya rasulullah ma riyal jannati khila uzkir nan muna faɗan darajar abin da za a gane abin ne saboda haka zikiri shi ma haka ne amma wannan temporary ne aljanna ana tashi aljanna ya tashi sabanin wancan saboda haka irin darajarsa daban ne irin darajarsa daban ne duk irin wa'annan shi shau da yake faɗa qultu lahu sai na tambaye shau tijani allazi indahu ismul a'azami lahu aksar min hada al-qadari idan gurin da kaje ka zauna din aikin da kai a wannan gurin shin wanda yayi amfani da ismul lahil azimi a wannan gurin shi ma kadarin haka ne alama samina minkum kamar yadda muka ji daga gare ku radiyallahu anhu ankum Allah ya ji ku wa ma taqaddama fi fadli da abin da ya gabata cikin fadala kala ce zalika la yuqasu alaihi nan ba a yi masa muqasa li annahu minan nadir domin jifa jifa ake samu li anna al fadl alladhi yuta fadlan da ake bayarwa li zakirahu ga mai ambaton ismin la ya'lamu illa Allah ba wanda ya sani sai Allah razaqana Allah ma razaqahum bi ma'dil fadli wa karni amin Allah ya azurta mu da haka a wannan shi za mu shiga wani babi kuma fa'ida ne, to a nan kuma za sake shiga rikici, domin za a shiga ne na lissafin adadi har ma ka rasa yaya abin yake, sai ka nemo babban calculator tukuna in ka buga, ka ji nawa ne zai ba eh gargajiya ce alfu alfu alfu alfu ka gane ba karamin malami ba ne, kai sai ka ɗauki calculator tukuna ka nemi sanin nawa ne. Eh, wannan shi ne. Kuma duka wani lokacin shaudan ya zo sai ya buga saboda in bangaren hisabin ne to teku ne shi ba inda duk wani abin da ya shiga zai fito da shi ya ce maka ai shekara zambar haka muke cewa a hisabi zambar miliyan kaza kenan kaza kenan kaza kenan wanda yanzu ake cewa tiriliyon da sauransu duk sun san shi a wannan lissafin sun wuce shi wallahu alam Allah ka taimake mu ka datar da mu kara mana son manzo Allah ka ba mu ilimi albarka kara mana son shehu jami shehu Ibrahim kara mana son bayan Allah ka samu cikin su ka tare mu cikin su ka samu daga cikin ma'aikatan su ya zama aikin da muke aikin su ne Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratik al-mustaqim wa ala alihi haqq qadar midar al-ajin salatan tamlau al-azal wal abad az-zaman wa makanan madrubatan fi kulli adadin bi adad ma fi ilmika wahid ya kaga madrubatan subhana rabbika rabbil hamdulillah madarubatan a buga cikin bugu a bada ma'ana